نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata bakwai ga watan haka ne ko? bakwai ga watan rabi'ul awal shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da uku ga watan goma shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin yuqayatul insani min aljinni wash shaitan wallafar Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba mana cikin fasali na biyar ne har yanzu madakhilu shaitan kuma mana gabar da malam isa mata suna turuqu shaitan fi idlal insan hanyoyin da shaitan yake bi wajen halakar da ɗan adam ma'ana wannan fasali na biyar da muke ciki madakhilu shaitan har yanzu malam bai fara mana bayani game da madakhil din ba har yanzu kamar muqaddima yake yawa madakhil din hanyoyin da shaidan yake shigo wa dan adam din da mun fita daga nan insha Allah ta'ala nan za mu tara amma har yanzu malam bai fara mana bayani game da su ba mun tsaya ne a gaba ta shida ko ta bakwai izharun nushi lil insan yadda shaidan yake bayyana nasiharsa ga mutane a zahiri amma karkashin kasa akwai ta mummunan manufa za mu tashi a lamba ta takwas alisti'anatu bi shayatinil insi abu na takwas da shaitan yake amfani da shi wajen hanyoyin da yake bi wajen yaga ya halakar da mu shine neman taimako bi shayatinil insi da shaidanin mutane mali ce inna minan nasi daga cikin mutane man tukhalitu bushashatal islami qalbuhu akwai wanda addinin musulunci ya riga ya cakuɗa ya gauraya da zuciyarsa yanayin jin daɗin addinin musulunci da yadda yake kai komo a cikin addinin musulunci da walwala ta addinin musulunci ta riga ta shiga cikin zuciyarsa ta cakuɗa fayu ƙauyi imanuhu saboda haka imaninsa kullum ƙara ƙarfi yake yi wa ya'alu ya ƙinuhu ya ƙininsa kullum ƙara ƙarfafa yake yi ɗaukaka yake ƙara yi ويخالط الإسلام لحمه ودمه الدين المسلم تياتا قطع دجنن سرسو كرسا فلا يسير إلا على هديه بايا تفيا أكن كومي سي أكن شرير واتا الدين المسلم ولا يستطيع إلا بنوره بايا حسكقوا ده حسكن كومي سي حسكن الدين المسلم ولا يقتدي إلا برسوله صلى الله عليه وسلم baya neman shiriwa da komai sai da sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk shiriyarsa da neman koyinsa yana kokari ya samo shi ne daga manzon da Allah ya turo zuwa ga wannan al'umma mali ta fa huwa multazimun bil islam fi kulli saghiratin wa kabiratin min umuri hayatihi ya kasance mai matukar lazimtar a addinin musulunci ne a dukkanin wani karamin abu da babban abu a cikin rayuwarsa duk abin da zai yi a cikin rayuwarsa gaba daya komai kankantarsa komai girmansa yana tuntubar addinin musulunci ne ya ji mai addinin musulunci yake so akan abin ya kuma addinin musulunci yake so a gabatar da abin sannan sai aikata shi haka ba ruwansa da abu kaza karami ne ba ruwansa da abu kaza babba ne ba ruwansa da abu kaza a duniya ne ba ruwansa abu kaza na ibada ne komai nasa dan ya san addininsa na musulunci ya ayyuhal ladina amanu ne udkhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwatish shaitan to shi sa duk abin da zai siya ce addinin musulunci sannan ya aikata shi mala yace wa hadha sin wa hadha sinfu minan nas irin wannan nau'i na mutane wanda shi rayuwarsa ya dora ta ne duka kacokan akan addinin musulunci dukkaninta babban abin da yake masa daɗi shine ganewa Allah da'a babban abin da yake bata masa rai yaga ana saba wa Allah ko kuma yayi tarayya cikin wani abu na saban Allah to wanda ya kasance rayuwarsa haka ce sai malai sai hum qalilun amma a zahiri a gaske irin waɗannan gaskiya yan kadan ne ba su da yawa eh za ku samu a cikin mu ba su da yawa gaskiya yan kadan ne wanda zaka samu haka rayuwarsa take ya'tihimu ash-shaytanu bi kulli sharidatin wa waridatin shaytani yana zo masa da dukkanin wani abin da ya san zai iya halakar da shi sharida da warida abin da ake nufi duk wani abin da yake karami da babba mai kyau da mara kyau kowanne abu shaytan zai iya zo masa da shi wannan karin magana ne na larabawa suna cewa la yafutuhu sharidatun wala waridatun idan ana so a nuna mutum zalaman mene da yawa sai a ce la ya kutuhu sharidatun wala waridatun duk kankanta abu duk babban abu baya bari ya wuce shi eh duk abin da zuciya kai kai abin ya shafe shi to shine abin da malai yake nufi ana wajen ma'ana shedan yana zo da irin waɗannan mutane duk wani abin da ya san zai yi dan ya halakar da shi duk kankantar abin da zai halakar da shi yana zo masa da shi aka ce sharada me sharada take nufi a larabci shine me guduwa ko yawa guduwa kamar ana cewa addabatu sharida dabba da ta gudu kenan irin dabba da ta ta gudu shine sharida sana cewa sharidatu dhihin ina ji a baya ma an yi bayani ko sharad sharidatu dhihin ma'ana kokolan mutum kamar hankalin mutum ya daina kawo masa abin da ya kamata hankalinsa ya tafi sai mutum ya minti uku minti biyu bai tuna wani abu ba warada kuma shine kamar tafiyar abu ko kuma gangarawar abu to amma suna amfani da kalmar ne wajen nuna komai kankanta abu komai girman abu a mutum baya daga masa kafa sai malai ce fala yastati'u ayyuhum shaytan ba zai iya halakar da irin wannan nau'i na mutane ba fa ba'd ma tu'jizuhu al-shiyal ma'ahum bayan duk wata dabara da shaytan zai yi ta gajiyar da shi tare da irin waɗannan mutane yayi duk dabarar da zai dan ya halakar da su yaga babu dama su Allah maɗaukakin sarki kaɗai zuciyarsa ta fuskanta shi take tunkara sai malai ce yasta jiddu bi auliya ihimin shayatsin al'insi li wa awinuhu fi tilkal muhimma saboda haka sai ya nemi agaji da taimako na waliyansa na mataimakansa daga cikin shaidanin mutane don su taimaka masa fi tilkal muhimma cikin wannan aiki nasa ma'ana shi yadda Allah subhanahu wata'ala ba shi tasiri iya tasirin da yake da shi ne wa ɗan adam wasu wasi ne ya sanya masa shakka da kokonto akan abubuwa da dama duk yayi ya gaza iya kuma abin da zai iya kenan iya abin da zai iya kenan to saboda haka shi tunda abin ya gagare shi sai nemi taimakon ƴan uwansa shedanu amma daga cikin mutane tunda akwai abin da fa ƴan uwan mu sani cewa wallahi akwai abin da shedanin mutum zai shedanin aljanni ba zai ba wallahi kuwa akwai sharrin da shedanin mutum shi zai iya maka shi shedanin aljani ba zai maka shi ba da yanzu babu yadda za a yi shedanin aljani ya zo maka kai tsaye ce wani zo mu tafi wajen sako iri kaza shedanin aljani duk lokacin da kake cewa uzu billahi minash shaitanir rajim guduwa yake yi amma shedanin mutum in ka ce uzu billahi minash shaitanir rajim kusa kusa da kai zai ƙara matsuwa shi ma ba ya iya faɗa ba ina fata an fahimta to Allah ya tsare mu daga shedanin mutane qala ta'ala Allah madaukakin sarki cewa inna shayatina haqiqa Allah madauka haqiqa shedanu layuhuna ila awliyaihim suna yin wahayi wa junansu wa majibantansu ƴan uwansu liyujadilukum dan su mujadala dan su jayayya da ku Allah madaukakin sarki ce haqiqa shedanu wannan ya shafi shayatinul insi da shayatinul jinni sashin su yana wa juna sashi don me liwijadi lukum don su jayayya da ku akan abin da kuke kai na daidai akan abin da kuke na bin Allah subhanahu wata'ala to za su yi wa junansu wahayi hanyoyi mabambanta yadda za su bi su kautar da ku daga wannan hanya malaiti fanajidu shabba za mu samu saurayi matashi idza hadahu Allah lililtizami bil islam idan Allah maɗaukakin sarki ya shirye da shi wajen lazimtar addinin musulunci da kiyaye shi da riko da shi iltizaman kamilan lazimta cikakkiya kamar yadda muka bayani a baya dukkanin ɗabi'unsa da halayensa da al'abarsa gaba ɗaya na ɗora su ne akan addinin musulunci za ku samu galibi saurayi irin wannan idan ka same shi a wannan hali wasaira ala nahji khairil anam yana tafiya akan hanyar mafificin mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaiti ja'atul fitan to a lokacin zaka ga fitintunu suna zuwan masa min kulli janibi ta kowanne janibi ta kowace fuska ta sama ta ƙasa daga gida daga wajen aikinsa daga abokansa fitina ta ko'ina za ta rinka bujiro masa takshiru an an yabiha tana buɗe bakinta ma'ana irin yadda kaga zaki ko kura idan yaga abin da zai kama yake buɗe baki shine takshiru shine at-takshir irin buɗe baki idan mutum zai maka dariya ya yake yi ba gaba ɗaya yake buɗe bakin ba to haka fitina take buɗe bakinta ma'ana tana neman laƙume wannan bawan Allah wannan miskinin da yake kokarin tsayawa akan hanyar Allah madaukakin sarki ta ko ina zai rinka ganin fitintunu fa idza sta'sama bi hablillah idan ko har ya yayi kokari ya nemi tsaro da kariya da igiyar Allah madaukakin sarki wasabara yayi hakuri wata wata gallaba ala shayatinil jinni wa intasara alaiha ya samu galaba akan shedanin aljanu wa intasara alaiha ya nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki Allah ya taimake shi ya ɗora shi a kansu ja'ahu asdiqa'us su'i to daga lokacin kuma sai kaga munanan abokai daga cikin mutane yanzu ba an gama da shedanan aljanu ba Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kariya daga gare su to sai kuma shedanan mutane su sai su nasu aiki to a lokacin kuma sai kaga shedanu daga cikin munanan abokai wanda burinsa a saba wa Allah maɗaukakin sarki burinsa a yi abin da ba daidai ba za ka ga suna zuwan masa don mutum a duniya za ba zai rasa abokai ba duk yadda mutum yake za ga ba ya rasa abokai to abokan da nasa kuma kala biyu ne akwai mutanen kirki da suke dora shi akan abin daidai akwai kuma mutanen banza don mutum haka yake za ga din nagartarsa dukkan zaɗinsa abokansa kala biyu ne sai dai kawai za ka ga mai biya fa alaƙa da abokan mutanen kirki haka ne wani kuma sai ka ga ya fa alaƙa da abokai mutanen banza don kafin ka zama wani ko kuma kafin ka zama malami ko mai ibada ko mai addini ka yi yarinta a yarinta ka kana da abokai kala-kala haka ne a cikin abokan nan naka da za ku taso kuna yarinta wani Allah maɗaukakin sarki zai shirye shi ya ɗora shi a hanya madaidaiciya wani kuma sai ga Allah maɗaukakin sarki bai nufe shi da shirya ba sai ga ya kauce kuma ba kai saka cire shi daga cikin jeran abokanka ba ba haka bane za ku haɗu za ku gaisa za a yi abin nan babu yadda za ka yi to wani idan kana da alaka da shi ta kusa zai kokari ga ya zo kusa da kai ya rafe ka ya nanike ka dan yaga kai ma ka kuma irin yadda kake to sai mutun yayi da gaske sai mutun ya dage kwarai da gaske shine mala yace wa atra ja'u asdiqa'u su atrabul fusuqi da kuma tsare ku wanda suke fasikai in aka ce atrab su ne wanda suke wanda suke shekaru daidai haka kamar tsare kun juna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce uruban atiraban ko auruban da yana mana da yana mana bayani game da yan aljanna yadda mata yan aljanna suke sai ce auruban atiraba dukkanin su yan mata ne budurwoyi ne sannan atiraban tsare kun juna ne kusan shekarun su duk daya wata bata wata kan wata tai tsohuwa haka da sauransu to haka Allah madaukakin sarki jira su shine sai haka nan atirabul fusuq da tsare kunsa wanda suke babu abinda suka mai da hankali sai fasikanci yuthabbituna min azimatihi za su rinka kokarin dakile wannan kokarin nasa wancan abin da yake tayi na zuwa masallaci da lazimta wajen karatu da biyayya ga na gaba da shi da kaza da kaza ta abubuwan alkhairin da yake kullun abin da suke kokari shine yuthabbitunahu za su rinka kokarin dakile shi akan wannan kokari da yake wayuhinuna min quwwatihi fil haqq ya rinka kokarin raunata wannan karfin nasa da yake da shi wajen bin gaskiya wa ya na lahu sai ka ji suna cewa da shi malaka qad haramta nafsaka min mata'il hayati me ya same ka yawa ne za ka rinka ƙoƙarin haramtawa kanka na jin daɗin rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya yi ka ga ka saurayi sham ya fi shekarun jin daɗinka da kaza da kaza da sauransu amma ka tsofar da kanka sai ka ji suna ce maka za ka tsofar da kanka da wuri ka dage wa masallaci ka dage wajen karatu kai ba ka ji daɗin rayuwa ba da sauransu irin wannan nasihohi da shaɗin yake musu wahayinsu su kuma suna gaya wa mutum falam ta'ud tanzur ila alfatiyat aljamilat sai yanzu fa kai ko irin ƴan matan nan kiyawa fa baka kallon su suna wucewa eh kawai sun zo wucewa sai ka sauka sai ka sun koyar da kanka kasa kai ga ustaz wala tushahidul aflam wal masrahiyat ba ka zuwa ka danka yan fina-finan nan da ake haka da yan american film din nan yan hausa film din nan da ake dan yi haka da yan drama da ake dan shiryawa na kan dakali duk ba ka je ka ranka kallo ba saboda Allah abubuwan da ya su ɗebe maka kewa da nishadi sai ka haramta wa kanka su wala tastamtiu ila alfannanin wal fannanat baka morewa irin mawaka maza da mata yadda suke buga waƙoƙi na zamani masu daɗi masu ɗaukar hankali baka zuwa ka saurara duk sai ka ce haramun ne komai haramun komai haramun wa tarakta alhafalati was saharat duk wani taro da ake zuwa dan yi haka na dan biki dan fati haka dan wajen disco haka dan wajen club haka duk baka zuwa ba inda kake zuwa duk su ne masa irin wannan nasiha don su ga sun sauke shi daga wancan abubuwa wa taraktar riba fil mu'amalat su ce masa yanzu yan riban nan ma fa kai ka ce ka ce baka ci ba a cikin mu'amala sai ka ce haramun ne Allah ya haramta wa asbahata taqulu kawaye gari kai kullum magana ka ita ce hadha halalun hadha min al muharramat wannan halal wannan halaka ne kuma sai ga tantance ka ce wannan haram wannan halal wannan haram wannan halal abin da yake na halal sai ka dauka abin da yake na haram sai ka ce duk yadda yake da kyau da kaza ba za ka bi shi ba eh kai baka cikin in yake haram yake yake halal kenan dai dai wani ya ce in yake haram yake haram ce mai halal din ba amma da ta gefe eh da ne ake cewa wai yanzu rayuwa yake haram yake halal ma'ana in haram ta zo za a karba in halal ta zo za a karba to wani ya ce yanzu kuma yanzu yake haram yake haram ne kawai ma'ana halak din ba amir ita gefe yanzu haram ce kawai Allah ya shirye da mu suna gaya masa haka mala yace inna naraka qad dayya'ta shababaka sai sai gaskiya mu yadda muke gani ka tozartar da samartakarka yarintakka da karfi da Allah ya baka ka zo ka tozartar da ita duk abin da ake na samartaka kai baka yi ai sigarin nan baka sha ɗan wiwin nan baka abin nan ƙwayen nan baka da afawa haka da sauransu duk wani abu na more zuwa wazance wajen ƴan mata da kaza duk ba a ganin ka a wajen kana saurayi zaka mai da kanka tsoho da sauransu wallahi yan uwa wannan abin da malai yake faɗa a zahiri yana faruwa a zahiri yana faruwa wallahi mutum ne mutum ne musulmi dan uwanka zai rinka maka wannan nasiha ban san nasiha za a kira ta ba ko me waye ce wai zaka mai da kanka tsoho to ba gwanda na zama tsoho a duniya na zama yaro a lahira ba kai da ka ji daɗi a duniya kai abin da ka ga dama in ka je ga shiga in mutum ya je shiga wuta ina yarintar ina amfani yaran ta so wallahi babu babu kuma wato matsalar abin da yake faruwa shine shi abin da yake na yarinta yan uwa lokaci ne da shi dududu yarintar da zaka more mata ka ji dadin ta yadda ya kamata galibi daga shekara 16 ne zuwa shekara 40 ka gama ka gama da kazara ka wuce shekara 40 ba shikenan sai dai ƙara shekara eh sai dai kuskurima yau ka aske can gobe ka dan cira nan wajen farfara ta fudu ka dan tsige ta haka da sauransu dole dai sai ka zama saurayin amma dai wallahi sai a hankali sai a hankali wannan shekarun kuma dududu za ga shekara na daga shekara goma sha shida da yaro ɗan shekara goma sha shida mai bai ma gama mallaka hankalin kansa yadda ya kamata ta gani alal kallaka ce shekara ashirin zuwa shekara arba'in shekara ashirin to shekara ashirin dududu nawa take shi sa Allah madaukakin sarki duka rayuwar duniyar ma gaba ɗaya ya tattara ta yace wa mal hayatud dunya illa me mata'ul ghurur duk rayuwar duniyar gaba ɗayanta in ka kalle ta za ka ga wani ɗan jin daɗi ne haka Allah ya kira ta ɗan jin daɗi ne kuma mai ruɗarwa duk abin da aka ce ruɗar da kai zai ɗan uwa abin da ya kamata ka bar shi Allah maɗaukakin sarki da ya halicci duniyar ya san abin da ya aje a cikinta shine ya ce rayuwar duniyar gaba ɗaya ɗan jin daɗi ne mai ruɗarwa to mu wannan jin daɗin mai ruɗarwa galibi shi yake ruɗar mu mai abin da ba daidai ba Allah subhanahu wataala ya shirye da mu malai ce wa fataka kafirun min al-ladzati mafi yawa daga cikin jin daɗin rayuwa ka bari ya wuce ka malai ce faƙun lahum idan suka gama maka nasihar wannan muguwan nasiha tasu to faƙun lahum kai kuma sai ka ce musu to malai duk waƙo iya kawo ba na duk da waƙa za ka amsa musu kiyar ba ana abin da ya sa kawo waƙa saboda waƙoƙin suna cike da hikimomi ne wanda sun dace da irin amsar da ya kamata ka ba su faƙun lahum sai ka ce musu inni akhafu min ad-dalali wa innani amshi ala nahjil habibi muhammadi ni ina jin tsoron bata kuma hakika ni ina tafiya ne akan hanyar masoyi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam azafat nafsi an ad-dunya wa zinataha wa raghibtu fi ma inda rabbil amjadi zuciyata ta kauracewa ta gujewa duk abin da yake na rudin duniya da kyalekyalanta da kuma abin da zai sa na kaucewa Allah madaukakin sarki yace wa raghibtu fi ma inda rabbi na kwadaitu zuwa ga abin da yake wajen ubangiji na na ladansa da abin da ya ajiye bayansa aljanna idan sun je al'amjadi wanda yake mabuwayi ma'ana al'amjadi ɗin sifa ce ta rabbi wa raghibtu an subuli dhalalati kulliha sannan kuma ina kyabar kaga kalmar ragiba ta farko ba ita ce ragiba ta biyu ba ko ragiba fi in ka ce ragiba fi abinda kake so kenan haka ne amma ka ce ragiba an abinda baka so kenan yan uwa fahimta kun ji wani abu na larabci an ka ce ragib tufi kaza ragib tufi kaza ma'ana kana son abin kenan an kuma ka ce ragib tu an kaza kana kyamar abin kenan abin da kake kyama to kun ga na farko ragib tufi ma inda rabbi ina kwaɗayin abin da yake wajen ubangiji na nabi kuma wa ragibtu an subuli dhalalati ina kyamar duk wata hanya ta bata kulliha dukkaninta ban togace wata ba kowace irin hanya ce inda ta bata ce ina kyamarta bana bukatar zuwa wajenta fa ana bi ghairi muhammadin la aqtadi kuma ni duk wanda yake ba annabi muhammad bane tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ba ruwana da shi bana koyi da shi saboda ba shi aka aiko ba annabi muhammad aka aiko mu sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda yake kokarin bin inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bi to ne saboda ya ba annabi shi ma sai ne bi shi amma duk wanda ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ba ruwana da shi wa ad'uka ila hadha at-tariq fa innahu tariqul tariqul majdi wal huda was sudidi yace ina kiranka kai ma dan uwa da kake min wannan mugun nasiha ta ka tashe dan ina kiranka kai ma ila hadha at-tariqi zuwa wannan hanyar fa innahu saboda wannan hanyar tariqul majad ita ce hanya ta samun daukaka wal huda da shari'a wasu ududi da kuma shugabanci da jagoranci faruba ma la yastajibu laka zalla yace to me yiwa idan ka ga masa wannan nasiha ta ka ta farko ba lalle ya ji ka ba ba lalle ya saurare ka ba ya amsa kiranka fa inna amin awwali wahalatin a farko a karan farko awwali wahala shine karan farko na abu ba lalle ya saurare ka ba to fa qullahu qarace masa qara masa kace masa inni ra'aytu awaqibat dunya fataraktu ma ahwa lima akhsha hakika na kalli karshen duniya yadda duniya take zuwa ta karewa wasu shine awaqib abin da yake nufi da awaqib ba wai karshen tunda bai ai ba karshen duniya ba ko amma abin da yake nufi yadda rayuwar wasu take farawa ta kare wannan ai kaga yadda rayuwar wasu tai farko da kuma yadda tai karshe yace fataraktu ma ahwa sai na kyale duk abinda zuciyata take so san zuciyata lima akhsha saboda abinda nake jin tsoro me abinda nake jin tsoro shine lahira idan yaje lahira bai je wa Allah subhanahu wataala da abinda Allah yake so ba akwai matsala idan ya bi san zuciyarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa san zuciya galibi yana kai mutun zuwa ga abinda yake na halaka to sai ya kyale wannan san zuciyar nasa saboda abinda yake jin tsoro yace fakkartu fi dunya wa alamiha na yi tunani a cikin duniya duka da duk abin da yake rayuwa a cikin duniya alam shi ne duk abin da ba Allah maɗaukakin sarki ba duk abin da yake ban ƙasa alam ne duk ‘yan adam da bishiyoyi da sauransu komai alam ya ce to na yi tunani a cikin duniya na tsaya tsab na kalli duniya da duk abin da yake rayuwa a cikinta fa'iza jami'u umuri ha tafna sai na ga dukkanin rayuwar duniya gaba ɗaya ƙarewa yake komai tafiya yake babu abin da yake dawama kullu man alaiha fa'al ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام komai karewa ke babu wani abin da yake dawama a duniya ko menene yace wala qad marartu ala alquburi fama mayyastu baina alabd wal maula yace na wuce ta makabarta na duba na hanga naga kaburbura yace ban iya bambance mai gida da yarin gida ba ban iya bambance mai kuɗi da talaka ba ban iya bambance bawa da wanda yake da bawan da wanda ya mallaki bawan ko idan ka shiga mabarta kana bambancewa yanzu misali a ce kai ba dan Hausa bane ka zo wucewa ta Hausawa a ce da Allah nuna nuna mai kudin Hausawa a nan wajen eh ga kabarbara nan kowa aka kunce kai ba dan Hausa bane baka san kabarin kowa ba sai a ce da Allah wannan mutanen da suke ka kunce da Allah nuna wanda ya fi kowa kudi a cikin su zaka iya to ina yanzu ina ina abin da muke takama da shi a duniya ina yake ina dogayen benaye ina manya-manyan motoci ina kaza ina kaza ina kaza duka da muke ta competition akan su ina nema na fika kai ma kana nema ka fini to yanzu da aka je aka kwantar da mu a cikin kabari da kabari na da naka babu bambanci yadda aka ban haka haka aka aka maka haka yadda aka sani da linkafani kai ma aka haka aka saka da linkafani me bambanci kenan yanzu fa yan uwa abin da zai kwace mu da ni da kai shine abin da muka gabatar kawai shi kadai ne wallahi zai kwace mu duk wannan tarin dukiyar duk wannan tarin kaza din babu abin da zai mana babu abin da zai mana Allah madauki sarki ya samu dace yace fa in sha'arta minhu linan fazidhu idan ka fahimci ya dan fara sassautowa eh zuciyarsa ta dan fara laushi a cikin wa'azin da kake masa yace to fazidhu qara masa sai ka ce masa man kana ya'lamu anna al-mauta mudrikuhu والقبر مسكنه والبعث مخرجه yace wanda duk ya san cewa mutuwa ba makawa sai ta riske shi ba makawa sai ta riske shi aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada haka Allah subhanahu wataala ya faɗa duk inda kuka kasance sai mutuwa ta riske ku koda kuna cikin ganuwa manya manyan ganuwa sai Allah maɗaukin sarki ya turo mala'ika mutuwa ya ɗauke ka la mahala ya ce to duk wanda ya san cewa mutuwa tabbas za ta riske shi wal qabru maskaruhu gurin kwanciyarsa masaukinsa shine kabari shine kabari wajen da zai kwanta shine kabari eh wasu suna suna cewa ai idan mutum yana so yayi bacci ya bari sai ya shiga kabari zai bacci wai ce ana ana bacci a kabari ai ba zancen bacci aka bari in kai abun kirki bawan Allah ne kai daɗi za ka yi ta ji idan ka mutumin manzo ne ina kai ina bacci ana ta dukanka annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya haka Allah madaukakin sarki ya faɗa za a yi tai musu azaba da yamma da safe ai ta dukan su har sai Allah subhanahu wataala ya tashi kiyama su duk wanda aka tashi aka aka bar bai ba Allah ba idan kuma mutumin kirki ne kai daga lokacin da aka saka aka bari ka amsa tambayoyin mala'ika haka Allah maɗaukakin sarki zai sa a buɗe maka ƙofar aljanna ƙanshin aljanna da faraniyayen aljanna da sauransu dukkanin da sanuka shigowa cikin kabarinka a faɗaɗa maka wannan kabarin da kake ganin su a tsuke maddal basar daidai ganin idanka haka za ka rayu cikin farin ciki da nutsuwa da sauransu amma ba bacci ake a kabari ba in kai gabar duniya ba ka gawa bacci eh in kai duniya ka gawa bacci dan lahira ma ai ba aljanna ma ai ba bacci ko za a yi bacci aljanna saboda bacci ma ai wahala ne mu ne muke ganin bacci a matsayin hutu amma bacci wahala ne saboda ka duniya a lahira musamman mutum ya shiga aljanna duk abin da yake wahala ne dauke wa dan adam shi ake ba a ba wa dan adam duk abin da zai wahala Allah subhanahu wataala ya samu daga ciki yace wal ba'thu makharajuhu kuma ya san cewa tashin alkiyama da yin hisabi shi zai sa ya fito daga cikin kabari duk wanda ya san waɗannan abubuwa wa annahu bayna jannatin satubhijuhu yawmal qiyamati aw narin satumbijuhu kuma yasan cewa shi fa tsakanin gurare guda biyu ne ko dai tsakanin aljanna satubhijuhu wanda zata sanya shi farin ciki da jin dadi idan ya shiga cikin ta yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama aw narin ko kuma wuta ce satumbijuhu wacce zai konu ya nuna a cikin ta fa kullu shay'in siwa taqwa bihi samiju ko samaju samuja an aka ce samuja shay ma'ana qabuha kenan idan abu ya munana yayi muni sai a ce samuja yace fa kullu shay'in duk wani abin da ka sani siwa taqwa wanda ba tsoron Allah ba kiyaye dokokin Allah ba bihi samiju to akwai muni a cikin sa akwai rashin kyau a cikin sa wa ma aqama alaihi minhu asmaju kuma duk abinda mutum ya tsaya a kansa daga abubuwan da suka shafi kyalekyalen duniya da binta da sauransu asmaju ƙara muna nashi yake babu abinda zai ƙara masa sai muni tara allazi ittakhadha ad-dunya lahu watana yace kallu kalli zaka ga wanda ya mai da duniya wajen zama shine wanda ya riki duniya a matsayin gurin zama ya yanke mata sanda komai nasa duniya kawai tara duniya da mallakarta za ka kalle shi lam yadri Allah sarki bai sani ba annal manaya saufa tuz'ijuhu hakika mutuwa wata rana za ta farauce shi eh za ta zo ta farmake shi shine tuz'izuhu bai ankara ba abinda baka ankara ba kawai bagatan ya zo maka shine tuz'izuhu Allah ya kiyaye fa in wajadtahu asiran li ghaflatin fadhakkirhu biqawlika malai sai idan har yanzu ka same shi asiran dan fursuna ne a li ghaflatin na gafala ma'ana har yanzu gafala tana tare da shi gafala ta kama shi ta daure shi ta kukume shi har yanzu akwai ragowar rashin saduda a tattare da shi fa zakiru bi qaulika to yi masa wa'azi ka tsara masa da cewa naharuka ya maghruru sahwan wa ghaflatu yace ya kai rudadde ka sani naharuka yininka gaba daya ghaflatu ko kuma sahwan wasa ne kawai ghaflatu da rabkana baka da wani aiki sai wasa sai gafala yau kana wajen wasa gobe kana wajen gafala kullun aikin mutum wajen wani 24 hours nasa wallahi wasa ne kawai an dawo daga bal a tafi kallon bal an dawo daga bal a tafi kallon bal astaghfirullah kaga in ka ce wani lokaci kake warewa kai ka bawo Allah madaukakin sarki babu babu maybe yana sana'a ya je wajen aiki ya nemo kuɗi ya dawo wannan neman kuɗi yake halakkin sa ne to amma bayan na kuma me yake yi babu wani abu sai dai wasa kawai a zauna a yi hira in aka gama hira tsakaninsa da abokansa sai kuma a tashi a je a yi bal idan aka gama bal ɗin kuma aka dawo sai a tafi a je a kalli bal aka dawo kuma sai a zauna a hira sai a je a kwanta goma kuma aka za kare Allah ya shirye da mu walailuka naumun warrada laka lazimun yace walailuka daren kuma bacci ne kawai da dare kuma sai mutum ya je kwanta ya ta bacci eh bacci ne kawai tun daga lokacin da mutum ya kwanta sai wa sai gari ya waye mai kokari ne zai tashi sallar asuba warrada za ku ga an sa al'amsu ko to ba daidai bane yadda baitin yake shine warrada eh baitukan suna cikin baitosin Abdullahi bin Abdul A'la Ash-Shaybani suna cikin diwanin sa warrada laka lazimun halaka ta lazamta a gare ka karewa ya lazamta ya lazamce ka يغرك ما يفنى وتفرح بالمنى wannan shi ma akwai akwai gyara ko yau sai a gyara yaghruka ma yafna wa tashghalu bil muna shine da asalin baitin yake abinda yake karewa yake tafiya yake yana rudar da kai shine duniya duk abinda yake cikin duniya tafiya yake karewa yake to sai ga shine yake rudar da mu abinci abin sha tufafi gurin zama abinda zamu hawo wannan shi yake rudar da mu shi yake sami abinda ba daidai ba wannan kuma duk a duniya zamu tahon bashi yace wa tashghalu bil munakana kuma shagala da mutuwa wanda ita kuma dole ce dole ne sai ka je ka tarar da ita yace kama gurra bil ladzati fi an-nawm halim wannan shi ma gurra ne ba surra ba kama gurra bil ladzati fi an-nawm halim kamar yadda mutumin da yake bacci yake rubuwa da mafarkin da yake mutum yi mafarkin dadi eh gashi nan a ce wani katon gida ya ce katon gida yana cikin jin daɗi gashi na yayi kaza yayi kuɗi sai ga mutum sai da yake a cikin bacci haka kawai sai ga mutum yana murmushi yana bacci ai mafarki yake nuna abin jin daɗi yake faranta masa rai sai ya tashi kuma sai ga sai ga ba haka bane to haka mutum yake kamar yadda mai bacci da yake mafarkin jin daɗi yake ruɗuwa da baccinsa to haka wanda ya ɗauki duniya a matsayin gurin zama shi ma yake ruɗaɗɗi wa shughluka fi ma saufa takrahu ghibbahu haka baitin yake wa shughuluka fima saufa takrahu ghibbahu duk abin da yake shagaltar da kai shine abinda mai yiwa rashin sa zai bata maka rai mai yiwa rashin sa in baka same shi ba zai saka ji babu dadi shine abin da ya shafi duniya yace kazalika fid dunya ta'ishu al-baha'im kamar haka ne dabbobi suke rayuwa a cikin duniya ki dabba duk hammanta menene abinda za ta ci abinda za ta sha ta yi bayan gida ta kwanta ta yi bacci akwai abin da ya fi wannan babu ta kwanta da safe ta je ta gafala ta yi wasa ta ci abinci ta sha ruwa ta yi bayan gida ta zo ta kwanta dabba ba ta da abin da ya fi wannan ba akwai abin da ya fi wannan to idan dan adam ya zamto shi ma kawai hamminsa a rayuwarsa shine ya ci ya sha ya kwanta to me bambancinsa da dabba ita dabba ba ta da wani takalifi a kanta amma kai Allah maɗaukin sarki ce maka ma khalaqatul jinna wal insa illa bi lihabu to ina wannan hadafin da Allah subhanahu wataala ya halice ka saboda shi ina yake ka watsar da shi to sai kaga mutum kuma yana kokarin kamanceceniya da dabba Allah madaukakin sarki ya kiyaye fa in wajadtahu maghruran bi futuwatihi wa shababihi fa qul lahu malati hayyazi idan ka ganshi hayyazi yana ruɗuwa da samartakarsa da kasancewarsa danyen danyen yaro bai gama nuna ba har yanzu yana ji shi matashi ne fa qul lahu to kace masa na'am anta anta shuja'u law kunta tabqa tabbas eh kaifa gwarzo ne jarimi ne amma fa da zaka dawwama ghaira alla baqa'a lil insani sai dai da al'amarin yake babu dawwama babu wanzuwa ga dan adam kowaye shi kowaye shi shi sa kullun samari kullun samari in na kalli rayuwar samarin mu ne yanzu wallahi ina tausaya musu saboda yaro yanzu yana gani shekararsa 20 25 kaza yana gani zai iya komai duk abin da yake na ƙarfi zai iya yi ba wani wanda ya sai taɓa shi za ka ga yayansa shakkarsa yake yi saboda in yi masa magana zai masa rashin kunya gani yake shi yanzu ya kawo ƙarfi mahaifinsa ma wallahi shakka yi masa magana yake saboda zai mayan masa da magana gaya masa abin da ba daidai ba to abin da nake abin da yasa nace muku ina tausayin sa shine ana nan ana nan shi ma irin shekarun da mahaifinsa ya kai yanzu shi ma zai kai haka ne ko ba haka bane irin shekarun da mahaifinsa ya kai zai kai wato duk wanda ya kai shekara arba'in zuwa sama a duniya zai ga abubuwa da yawa lokacin da kake yaro kake samari kake kake samari kake cikin karfin ka zaka ga abubuwan da kake yanzu yanzu da shekaru suka cin maka sai ka ga dan me kake irin waɗancan abubuwa me yasa ka yi su to yanzu ka kai girma kana ganin me yasa yaro yake kaza me yasa yaro ba girma babba da sauransu lokacin da kake cikin halin samartakarka maybe kai ma kai irin wannan shi sa duk wanda yake gani samartakarsa zai sayi abinda ba daidai ba ko ya rena wanda yake babba na sama da shi da sauran sai sani shi ma irin shekarun wancan za su cin masa lokaci ne kawai yadda ya zama dan shekara 60 kai ma za ka zama dan shekara 60 yanzu kuma a lokacin kai ba kai ne yaron ba akwai wani yaron kuma da Allah ya taso da shi abinda kai kuma shi zai baka kama to din to dan aljaza'u min jinsil amal abinda kai kuma shi zai maka yadda ka ciwo manya mutunci ka zagi sa'annin iyayenka kai ma yanzu akwai waɗanda sa'annin iyayenka ne su ma sun taso yadda kake ji baka da kunya su ma kuma yanzu ba su da kunya yan uwa haka ne ko ba haka bane shi sa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya ara maka rana ta samartaka yi kokari kai amfani da ita zamban Allah da girmama wanda suke gaba da kai wallahi idan ka girma sai Allah madaukakin sarki ya kawo wanda ya girmama ka kai ma haka al'amarin yake haka al'amarin yake saboda haka ya ce haka ne idan mutum zai wanzu laisa fi ma badalana min aibun kana fin nasi a ghairu annaka fani ya ce laisa fi ma badalana minka aibun ya ce cikin abin da ya bayyana a gare mu ba mu san wani aibi a tattare da kai ba ya kai saurayi kana fin nasi wanda irin aibin da ya kasance a cikin sauran mutane ghairu annaka fanin banda kasancewa ka kawai karewa zaka wannan ba aibi bane aibi ne kasancewa ka kawai karewa za ka yi ta hanyar tsufa ko ta hanyar mutuwa Allah maɗaukin sarki yana ƙarar da mutum ta hanyar guda biyu ko mutum ya tsufa ko mutum ya mutu idan mutum ya tsufa za ka ga wani lokacin ya zama khabaru kana da shi a duniya amma sai a manta da shi gaba ɗaya gaba ɗaya sai a manta da shi da shi amma sai ga idan mutum ba zuwa inda yake ba zai matan da shi ba saboda yanzu ya koma sai dai zaman gida da shi ne ɗan kasuwa ya je ƙasa kaza ya je gari kaza ya fito ya je wajen aiki yanzu duk babu wani yana gida a zaune tashi ma kafarsa ba za ta bashi ya tashi to haka duniya take haka rayuwar take tsufa kaɗai ya ishi mutum sun mazakir hu bi ƙaunika mala ya ce sannan sai ka ƙara masa da wa'azi ka ce masa nasiru ilal ajali fi kulli sa'ati ya ce muna fa tafiya ne muna gangarawa ne zuwa ga ajalinmu kowanne minti ɗaya in ya wuce kowace sa'a ɗaya in ta wuce ajalinmu muke ƙara matsawa zuwa gare shi wa ayyamu na tutuwa wa hunna marahil kwanakinmu ranakunmu a ya ce tutuwa nan naɗe su ake yi rage mana su ake yi wa hunna marahil kuma marhala marhala ce kana marhalar ƙaramin yaro ka fara girma ka zama saurayi ka zama matashi ka zama dattijo haka haka su ba مراحل مرحلة مرحلة ولم نر مثل الموت حقا حتى كأنه إذا ما تخطته الأماني الباطل yace ni ban taba ganin wani abu da yake tabbas ne hakika ba kamar mutuwa ba ko da taba inkarin mutuwa har kai ka ce idza ma takhattat idza ma takhattathu al-amani idan har burace-buracenka da kake da su za su iya tsallakewa mutuwa ko kuma ba za su iya tsallakewa mutuwa ba to batilun wannan burace-buracen naka ai sun zama abin banza kenan idan har burace-buracen da kake da su a rayuwarka ba za su iya wucewa mutuwa ba to me amfanin su sun zama ba su da wani amfani kenan sai ce tarahal anid duniya yi kokari ka bar duniya yi kokari ka fita daga cikin duniya bizadin min tuqa da guziri na tsoron Allah da kiyaye dokokinsa fa umruka ayyamu yace rayuwarka dukkanin ta kwanaki ne eh kwanaki Allah ya kaddara zaka kwanaki 2100 kaza da sauransu shekara kaza dukkanin ta kwanaki ne yace kuma tu'addu da ake irga su kuma qala'il yan kadan ne ba su da yawa thumma qala lahu nasiha sannan ka ƙara ce masa kana mai masa nasiha ya qadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi ya kai mai wa jiki hidima kullum kana cikin hidimar jikinka mai zaka ci mai zaka sha mai zaka sa ana zaka kwanta kullum cikin hidimar jikinka kake ba ruwanka da hidimar Allah madaukakin sarki litatlubar ribha mimma fihi khusran dan ka samu riba cikin abin da faduwa ake samu a cikin sa babu wanda ya taba neman riba a cikin sa kuma ya samu babu wanda ya taba kokarin gina duniya sai ban lahira kuma ya samu riba wallahi babu shi yawa daga tarihin duniya zuwa lokacin daga lokacin da Allah ya halicci duniya zuwa yanzu babu wanda yayi kokarin gina duniya sai ban lahira ya samu riba yan uwa ba a taba samu ba kuma ba za a samu dan ka samu riba cikin abin da faduwa ake samu ba za ta yi ba sai ce aqbil ala an-nafs wastakmil fada'ilaha yi kokari ka fuskanci ranka da zuciyarka ka gyara zuciyarka ka yi ƙoƙarin cika duk wata falala da zuciya take bukata na tsoron Allah da bin Allah da kiyaye dokokinsa ya ce fa'anta bin nafsi labin jismi insanu kai fa da zuciyarka da ranka ne ka zamto mutum ba da mai ba ba da gangan jikinka ba gangan jikinka da zarar an zara wannan ran menene sai dai a kira shi gawa ba mutum ba haka ne saboda haka wannan ran shi ne kai kenan yanzu idan mutum ya mutu a matsayinsa da ɗan uwanka aka zara wannan ran da wahala ka ƙara bari ya kwana biyu a gidanka za ka bashi za ka bashi ba sai a rinka cewa an zo an bar gawa yana wari da sauransu kai ne ba yanzu ɗan uwan naka ne gawa shi ne yake wari ke saboda an zare ran sai to da ruhi ne mutum yake zama mutum ba da me ba ba da gangan jiki ba fa'in ƙabilan nushaka wa amila bi ƙaulika falhamdulillah idan ya karɓi wannan nasiha ta ka ya aiki da ita to sai a gode wa Allah madaukakin sarki wa in asarra ala an ya'khudhaka ma'ahu idan kuma ya dage lalle fashi sai ya dauke ka kai wajen shedan kai abinda ba daidai ba fi tariqil ghawayat wad dalal cikin hanyar bata da halaka fahdharhu fa innahu min shayatinil insi sai malai ce to ka kiyaye shi yi sauri ka gudu daga inda yake saboda yana cikin shedanin mutane ka bar inda yake eh ma'ana ka yanke mu'amala tsakaninka da shi da in ka zauna tare da shi kuma zai halakar da kai قال مالك ابن دينار بابا مالك مالك ابن دينار yake cewa inna shay inna shaytan al-ins hakika shaytanin mutum ashaddu ala alayya min shaytan al-jinn yace yafi min tsanani sama da shaytanin aljinni me yasa yace wa zalika anni idza ta'awwadtu billahi saboda ni idan na nemi tsarin Allah madaukakin sarki zahaba anni shaytanul jinni shi wannan shaytanin aljinni zai gudu da gare ni haka ne ko ba ka bane wa in ma yin zagan naka mina shaidan na zugun me fasta izbillah amma shi shaidanin mutum fa yawwa an kace masa uzu billahi min tsaro zuwa zai kusa da kai yace wa shaytanul insi amma shi shaidanin mutum a yadiuni fa yadurrini ila al ma'asi ayanan zai zo min ya jani ta hanyar yaudara da hila zuwa ga saban Allah madaukakin sarki ayanan ido na ganin ido ido na ganin ido mutum zai dauke kai kai inda ba daidai ba daga rakiya shi kenan kuma ya shiga cikin abin da ba daidai ba wannan magana mallaya turta ne daga tafsirul qurtubi yace fa ta'awadu billahi min shayatinil insi wal jinni ka nemi tsarin Allah daga shaytanan aljanu da mutane wa nas'aluhu subhanahu ay yaqiyana afa na'udhu billahi ne ko yawa fa na'udhu billahi min shayatinil insi wal jinni muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga shaytanan aljanu da mutane wa nas'aluhu subhanahu muna roƙonsa mai girma da ɗaukaka ai ya ƙiyana sharrahum da ya tsare mu sharrinsu wa ya fi na makarahum ya kuma isar mana da makircinsu Allah maɗaukin sarki ya samu dace to sai yanzu ‘yan uwa zan fara shiga madakhilu shaitan yanzu ne za a shiga madakhilu shaitan wanda shine kusan babin da malai shi mai tsayi kwarai da gaske malam zai kamar abubuwa masu muhimmanci kwarai da gaske a cikin wannan babin Allah madaukakin sarki ya samu dace a insha Allah ta'ala yan uwa kamar yadda sanarwa ta gabata a yau zan fara darasin littafin al-kaba'ir a tsakanin magriba zuwa isha a masallacin majalisi masallacin ayin lalai na su malam Umar Allah ya so yadda yau litinin zan fara yi tsakanin magriba zuwa isha Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina